الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم العرباء ترى وقت الجمال الآخر shekara da dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku bayan jira da ba alaihi salatu wa salam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da sha biyu ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba muna cikin kitabun gwiwa mun kuma tsaya a darasi na ɗari da sha uku za mu tashi darasi na ɗari da sha hudu ko da sha da sha biyar za a tashi to ɗari da sha biyar muna cikin babu hibatu babu da yake magana kan alhibatu shine wato kyauta to yanzu a ƙarshe za mu tashi a daidai gaba shafi na ɗari hudu da sittin da biyu inda ma da yake al'amura wa rukuba akwai wata kyauta da ake kiranta al'amura wa rukuba shine za mu ji me ake nufi da wannan kyautar ma da yake ta'arifu ma ma'anarsu kuma nau'in min al-hibati muwaqqatun bi waqti ita ma rukuba da umra wani nau'i ne na kyauta wanda ake alakanta shi da lokaci kyauta za a yi ba amma sai a baka sharadi na cewa lokaci zuwa lokaci kaza na baka kaza to shine za mu ji wato hukuncin da al-shari'a فالعمرة مبارعنا بضم المهملة وسكون الإيه مع الكسر wato umra wannan ainihin da ai mata zamba al'ainin mara dubu su ce al-mummala wa sukuna min yin din kuma a dauri ma da kasri ba umru ba umra ai tafsiri ma'qulu min al-umr an samu kalmar ne daga al-umr rayuwa kenan kun ji da wani ruku ba kuma bi wajen umra shi kuma ala wajen umra din ma'qulun min al-muraqaba shi kuma bibiya ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid raqib wanda yake bibiya mai kulawa da duk abin da kai atidin wanda yake hadir yana halarci shi za a yi sifar mala'ikan raqibun atid a dama raqibun atid a hagu ba kamar yadda ba wuce ne ɗauka cewa raƙi dama ajilu hagu ba raƙi mun ajilun sifar da cikin ji to sai ce ne an nan kanu ya faru na zalika min jahiliya kun ji suna yin kyautar da ake kiran da rukuba ko umra a jahiliya fa yi wuce rajulun dara mutum ne zai ɗauki da zai ba mutum wa ya kulu na wuce ce da shi a amaltuka iyaha na ba ka ka zauna iya tsawon rayuwarka kun fahimta yawa a amarku ka iya da ba ka gidan da iya tsawon rayuwarka ai a ba ki halaka muddata umri na halatta ba ka ta zama tsawon rayuwarka fakila laha umra da zalik ya ce ce mata kyautar rayuwa saboda wannan magana wa kadhalika laha rukuba kuma ana ce ya da ita rukuba da anna kullam minhuma yarqubu mata yamutu al-akhar domin kyautar da kai cewa kai tsakanina da kai idan ka riga da mutuwa gidanin nawa ne in kuma na riga ka mutuwa na ban ba kun gane formular teke to kaga anan ko waye ne ai kowa ne so wani kowa ya mutu to shi ne matsala shi mai gida zai zo don ya shiga larar zai karfe gidansa karga shi mutuwa shi ma kuma wanda aka ba ya zauna zai ta Allah Allah Allah ya saka mutu kafin ya mutu da yanzu su gada to shi ne ruku ba jahiliya haka take kaga muraka yana bibiya ga wanda zai ta sama ido to shi ne yace malam yace mana anan فقيل وكذا قيل لها رقبة لأن كل منهما يرقب متى يموت الآخر لترجع إليه ليس تتداول كريه وكان يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوقيت برهينا annabi ne da zai tsala ya kalli wannan sanya lokaci a matsayin abun murgarwa abin da zai riga ne وجعل كل من الأمراء والركبة liman wuri wata lahu fi hayati kawai sai annabi ya bayyana su duk duka fi cewa da rukuba da rukuban umra ne dan ta tabbata ga wanda aka bawa a a rayuwarsa wa li warasatihi da magadan sa min ba'di bayan da la tarji'u lil wahid wanda ya bayar ba za ta dawo kansa ba kawai sai annabi ya yi kawai ba wannan zancewa kaza a'a in dai ka riga ka bashi to kawai ba wani rantar ta dawo kaga ya ya ruke wanda abin da suke a kai an jabe bin abdullahi kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-umra ja'izatu liman umiraha annabi yace kyautar rayuwa ta halatta ga wanda aka ba shi kace tsawon rayuwarka wa rukuba ja'izatu liman urqibaha ita ma wanda aka yi wa rukuba kyauta ta rukuba cewa in ni ko kai duk wanda ya riga zuwa ita ma ta halatta ga wanda aka yi wa rukuba ta shi to kaga yanzu annabi ya rawar jiwa ba da zai kai ta fata domin an gaya ba da kayan kyautar ga matsayi shi kenan wa adu qala jabir bin yati سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من عمر رجل العمرة له duk wanda ba wani mutum kyauta ta umra sai ce waje aqdihi umra lahu waje aqidihi yace kuma da tsabanka وقد بدا قوله حقه فيها to hakkin sa kai bayani ne kun bai ya kun wata magana da yara nan hakkin sa kai ne ka ba da shi ya yi ba za ka zo karka cewa ka za yi da nake da ya mutu ai a ba wannan magana dan to sai ce a bayyana liman umira wa li aqidi kawai kyauta ta tabbata ga wanda aka ba tsawon rayuwarsa da shi da sallan shi da yayinsa in ka san za ka bayar ka san me za ka bayar da abin da shari'a ce wa an ruka da kana da inda lalai talan amsiku abuwa da kuma annabi yace ku rike dukiyoyin ku wala tusiru haka da ku bata ta fa innahu man amara umra amsiku alaikum abuwa da to ku yi ruko da dukiyoyin ku sai ce fa innahu wala tusiru haka ku bata ta fa innahu man amara umra domin duk wanda ya umra kun ga yanzu ba sai na fassara ba don mun faɗi mai bayyana lillahi umira hayyan wa man yusli wa yaqil an gaba magana tana ga wanda aka bawa aka yi umra din a raye ko a mace da da iyalinsa an gaba in ka zo ka ce gaji wannan iya tsawon rayuwarka a duk wanda ya haihu yanzu a hankalce in dai yana da 'ya'ya musamman 'ya'yan nan mutanen kirki ne aiki ne da yake ba amma yana ne yana ko ta amsar da za a ce familin wani to saboda kaga ka ce kai ne tsallanka to ai ba su tare ba in kana so da raguwar ka sai sun tare to ga ba aiki ne da sai dai ka mutu ka bar musamman ka shiga mai extended family haka tafi to kaga wannan an gane rukuba da umra za ku juma da yanzu sun du bayanin ke ce rukuba a umra to da ka ji wannan ka hararo kawai daga wato a wannan kalmar raqi mai kulawa ko umra kaba kowa yana so kowa ya mutu umra kuma daga al'amuran ne rayuwa rayuwa iya tsawon rayuwa to haka suke mana alwaqafu to sai waqafi wannan ita ma nau'i ce ta kyauta za ku ji an ce wani ai waqafi yayi alwaqafu fil lugha abin da ake kira da waqafi a lugha shine sai ma da yake mana abin da ake kira da waqafi a lugha shine ne yuqalu alhamdu kai shine tsarewa shine alwaqaf tsarewa yuqalu wa qafa ya ibu wa qafa kun gane ko ana cewa wa qafa ya tsaya ya ibu yana tsayawa wa qafa tsayawa to ai habata ya habitu habata ya tsare yana tsarewa tsarewa dishi ne wa fi shari'a habtul asli a shari'a kuwa istilahi shi ne tsare tushen abu asalin wa tasbilu sabara da kuma ba da wato kayan marmari ka rike tushen bikiyar ka ce tana karkashin ka amma ba duk abin da ya fito kowa ya zo ka shi ne ai haƙƙin mali tsare dukiya wa sarku manafi a yi bi sabilillah da yin amfani da amfanin wato da sarrafa amfanin dukiyar ga mutane kai kake juya ta amma kuma duk riba da abubuwan da zai zo a kanta mutane ake ba shi ne tasbihu a wato a sab an gane ko yawwa wa sarfu manabihi fi sabilillah kai wa huwa min wujudil birr wannan ita ba wa kafu tana daga cikin hanyoyin albirru biyayya ga Allah laysa albirru an tuwa dan tana ne ga hatta tun ki to ita ne البر حسن الخلق ko wal ihsan alladhi da'a ilayha al-islam da dole da da musulunci ya kira zuwa gare wa kana hadu jahiliyati jahiliyati la ya'rifuna shi ba ka bi kan jahiliya kaga tabanin umra da rukuwa shi wa ka bi kan jahiliya ba san shi ba fatambada hu nabi sallallahu alaihi wasallam da annabi istinbadin ya fito da shi li masalihi li masalihi la tujri fi sa'il sadaqat saboda wata maslaha da ba za ka same ta a sauran sadakoki ba shi wakati maslaha da take cikin da ta jawo banda sauran duk kyaututtuka da sadaka da muke bayani a baya shi wakati sai ce fa inna al-insana domin shi mutum rubba ma yasrifu fi sabilillahi malan kathira sau da yawa za ka yana da kuɗi ya fi yawa ya amfani da ita wajen wato taimakawa mutane sun ma yau na amma sai ta kare in wanda ya zo ya gogon yana karewa ko ko ba tsayawa yana tsayawa ko wani ko manual ko wanda bi yana tsayawa amma wanda ya zuwa biyu littafi ba yanzu da yawan ku akwai wanda littattafan lodo wani wanda daga cikin iyayenmu da suke karatu wani bawa Allah ne ya ziya haka ko zai tsaya wannan wallahi ba zai tsaya ba ba zai taɓa tsayawa ba domin ilimi ne ake karantarwa kuma ko littafin ya yi yake ilimin yana shi za ta taɓa gaya wani wasu mutane da ba ta hali ba su taimakawa mace yana ɗaya daga cikin abubuwan da mutane suka manta ba a harkar sadaka jariya yanzu shi ne siyan littafi gaba wa ɗalibin ilimi ko malami saboda mun san malaman da suna nan muna da yadda suna da awa ba ta iya siyan littafi sai dai su arawa ta yi sai dai tsara littafin kuma ya kai yanzu yanzu ya kai littafin dubu ɗaya da za ka iya jawo ne ya kuma dubu biyar in ko musawwala ta yanzu har na dubu ɗari da bala ba ma jira ne ko ta hajjiyar da ta taɓa sai mana littafi mai tsadar gaske kuma misali to irin wayannan wani abu ne da ba zai taɓa tafiya ba kun fahimta da kyau ko to irin ya bi rijiya wani lokacin da za ta iya kafewa wani za a a kowace da sani yi sai dai saboda tsaba kwakwalwar sunan wani babban hamshakin ma da yake gaya ba zai ka fili samun ka ya ce wata ki daya kuma wallahi ya gama da shi gaba ɗaya ya yi zai dama da abun saboda ko hula ba ya da ba ku yi amma ba Allah ya masa kwakwalwa yana rike abu to kaga wannan abubuwa ne masu kyau da ya kamata a yi amfani da su an fahimta da kyau ku yau to sai ce fa ya tafi ulaika al-fuqara taratan ukhra ka gani wannan mabukatan wani lokaci zai ga suna bukatar abu kullum kuma musuliya ta kabe kuma suna bukatar ta wani lokacin da wanda ga suna bukata wa yajiu aqwamun akharuna min al-fuqara yace a samu wasu mutanen daban daga cikin talakawa su zo da ya bi kauna ba su zamto su an haramta musu wannan abu da aka in muke a jihar ga dabara sai zai a rubuce ta a cire ta gaba ɗaya a yi gidaje da ita haka to sai ce wala ahsana wala anfa'a lil amma min an yakuna shay'an habtan lil fuqara ai babu wani abu mafi kyau mafi amfani ga jama'a fiye da bi a ce an yakuna shay'un habtan wani abu ne da aka yi hukuncin sa shi ne wakafi lil fukara ga talakawa wa abu na tsari da ƴaƴan tabarki wani ba Allah da ya zo sai gida kamar yadda ake zuwa nan baran na kama haya sai ya ce ya ce kawai da ɗalibin ilimi ne duk ɗalibin da ya zo zai yi karatun medicine ko zai karanta zo misali ne ke ba ya zauna a nan gidan har ya zama haka kawai wani ba Allah da ya rasu kwanan da ta taba baku labari na Usman bin Affan bai taba haihuwa ba ai na ji abubuwan da ya rike ya rike daukar nauyin malamai sarkin mala abdullahi ɗaya daga cikin duk wanda ya aure duk rike su yayi wanda kwanakin baya yanzu nake gaya muku anan shi to irin wayannan ko ya yi hukunci da yawa a ga ɗalibin ilimi ne kai a je ma mutawwala mujalladi goma dan littafi kaza da kake bukata ko a je gida guri kaza dama gidan sa kwace aka yi sati ɗaya ko sati ɗaya ne sati ɗaya ko biyu buhu biyu ake ci manya sati ɗaya na shinkafa ta tuwo da dare saboda yawan jama'a sannan zai je ware gida kawai a shekarun baya na alarmomi da alarmomin da ya zo ne hadda a nan zai zauna kuma shi zai rikace ne wane ka kai wane ka kai irin wannan da idan ka ji kai kwaɗayin cewa Allah ya baka dukiya irin ta waɗannan sai Allah ya ce ku baki ladar kana zaune a cikin masallacin nan ko naira ɗari ba ka da wuta da ka yi wannan sai Allah ya ce to shi ma ku baki domin kyakkyawar zuciya kenan an fahimta da teku yawwa amma ba ku sani wanda ba iya ba da kaɗan da yawa ya zo ba zai mai wannan ita ce ka'ida to sai ne na to sai ce tusrabu alaihim manafi'u za a rika sarrafa musu amfanin wannan abu da abu da aka samu na amfani su za su amfana wai buka asilu ala nafsi wajib amma ba shi wanda yayi wakafin tushen abin yana da cikin sa shi dai zuwa yayi ba wani kyauta yake to wani kai na bawa to nan ta sarrafa ya wuce daga kankanin amma idan ya koma ke bai ce gashi na kiya wakafi kawai to ba ba abin da zai amma ba tushen abin da cikin sa amma duk wanda ya sake ya buɗe baki ya ce wani da ba su baka da iko wanda kamar da kawo to shine mai iko shine babar an fahimta da yau mashru'iyyatu shar'atuwar haka kada hasan nabi sallallahu alaihi wasallam alal waqti wa raggaba fihi annabi ya kwadaitar akan waqti kuma ya kwadaitar hayyo duk a wato a tarihi wa wal hasu yana da kwadaitarwa عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات الانسان idan wani mutum ya rasu ya mutu idan mutum ya mutu al insan din nan listigraful jins duk jinsin da adam duk mutumin da ya mutu in kada amadu ayyukan sa aikewa sai aikewa illa ne salatati banda abubuwa uku sadaqatin jariya kun ji na ba da misali a yanzu ko sadaqa ne gudana yanzu jiya wani ba Allah yake gaya mu muna tattauna da shi yake wala akwai wani uban gidan da ke sani EFCC din nan da ke zuwa ke prisoner account sun yi prisoner account din da wani 1.8 billion yake amma wallahi ko a jikin nan yake amma ba malam saboda sahabar rashin alkhairin ko tafiya kuke in ya gane gida sai ya tambaye ka za ka ci wallahi ba zai je ma ba lemo in yazo za a jarraba ta da naira da yanzu ya ce za ka sha shi ne wai yake ce muna yi da yake ce ai ta ga wannan za mu sai nace to me wannan dariya ne za ka sai je aikin addini me wannan dariya ai da zuciya ne Allah ya zuciya ce wani lokacin za ga ba yau kudin ba ne zuciya ce Allah ya sa mutum hurumin addini kuma wani abu na taimakon addini ko wallahi duk yadda kake koyewa ko bayan ka mutu da ambata wallahi da ambata da ko da zai alheri ya ce kar ku fada to a time goes on zai fito ai sai ya fito a kuna ina um Ali Zain al-Abidin dare ya rika bi amma ba ku mun tsarewa hankali mu ma yadda da kuka yi karatu ne da wani abin mun ji ko ba mu ji ba mun ji to haka aiki alkhairi ne kawai abin da ake so kai dai kai dan Allah da kuddam wato kuli amalu man yara Allah wa amala kuma rasuluhu wal mu'min ku yi aiki dan Allah Allah ba ku zargi zai gani zai yaba manzon da ba zai yaba sannan mu'minai ba zai sun dace Allah ya dace da mu a ba ran da nake gaya muku alai kabiru kula ba alai kabiru kula zai ji ya yi za a yi abu lokacin da aka sa sola a dabar hadi na abin nan da tabar yana cewa yana cewa kun ga ba wanda kuna ganin fitilu ba wanda ya tambaye ya akai kaza ya akai kaza yace to ba kudin kowa wanda ya dan alaji kabiru kula a cikin wannan yake daga eh wanda ya fito da shi imanin nan sai yake shi kadai ba da kwanci rubuce a kai kuma baya ko kaga dai an fara shi wajen gida baya sai kar a fara to irin wannan ko da yake bayan Allah shi ka kamar yadda na gaya muku ran cewa idan bayan Allah ba ta alƙairi sun tafi su a kuke tsammani yanzu ina wasu to wannan shi ne Allah ya kyauta. To sai ya ce, to kaga sadakatin jariya kun ga yanzu na ƙara kar ku ɗauka iya bango ne kawai. Bai gina makaranta masallaci a ba su kaɗai wannan sadaka jariya akwai abubuwa da yawa wannan hanyar yanzu ɗaukar nauyin mai dawa yana ciki. To duk suna wannan. to sai ce au ilmin yunta ba wa bihi ka gani ko ka ce man littafi kuma ya tafi ya karanta ga jariyar ta littafin sannan ga ilimin da yake amfani da ba ji ba kenan awwala da salihin ya da'u da ko dan ka hakiki da zai ba addu'a wasadaqatu jariyatu hiya alwaqf kun ji ko sarka mai gudana ita ce wakafi ita ce kira da wakafi وعن ابن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فإن عمر يازا متقونا أخيبر يعني شكرا تنوى يعني خيبر أبدا خيبر نعم شيء بقول هو يوما فيه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستعمره فيها sai dai gura annabi alaihi salatu wasallam yana neman shawararsa akan wannan gonar fakala ya rasulullah sai ce ya bai jin Allah in ya sabtu arzan bi khaybar na samu gona a khaybar din lam usib malan qattu ban taba samu wata dukiya huwa an fatu indi biyu wanda take mai matsi tsananin tsada a gurina fiye da ita ba ba ma ta aboki me kake umarta ta da nayi da shi abu cikin dukiyarsa gaba ɗaya ta fi komai tsada. Banda ta akwai mai deko? To. An gane ko? Saboda haka babu wadda take mafi tsada a guri na fiye da ita. Ita wannan gonar sai na Umar yana ya faɗo haka. Sai ne, فما تأمر به قال سي النبي يتي دي إن شئت هبت أصلها وتصدقت بها إن كذا دابا كريكا wato ka rike dujanta amma ka bada sadakarka idan to kai kake kula da ita amma ka ba mutane sadaka kada yake fa ta sadaka biha Umar sai da Umar ya bada sadakarta yayi wakafinta sai ya ji annahu la yuba'u asluha yace ku sani cewa wannan gonar ba za a je da ita ba kun ga ya koyi ayansa daga ciki cewa ƴaƴana ba za su gada ba shine la yubawu asluha wala yurasu ba za a gada ba yuto da abin karara yace ba kuma za ku gada ba wala yuhabu sannan ba za a ba kowa ba ba kyautar da ku ce kun ba ta ku ba da kyauta waqafi kale yake ba ta saddaka Umar bin Bukhara sai na Umar yace wannan na ajiye ne dan talakawa wa fil qurba da kuma ƴan uwa na jini mabukata wa fi rikadi da wuya bayi wa fi sabilillahi da yayin tafarki sannan wa bin sabili abuwan fi sabilillahi dan fita daukar kalmar Allah wa bin sabili da yayin tafarki wa gaibi da bako wanda zai zo ya rasa gurin zama wala junaha ala man waliha an ya kula da babu laifi ga wanda aka sa a matsayin kaya ce ka mai kula da gurin ya rika cikin gona ce daga amfanin gonar babu laifi bil ma'ruf amma bil ma'ruf aw yudi amma sadiqan gaira mutawallin fi ko ya ciyar da wani abokinsa abokinsa ya kama ziyara shine mai kula da wannan wakafin ya ba shi wani abu a ciki amma kawai ya wuce gona da shi ya halatta kun fahimta da kyau ko yawwa ma yuqabu min al-a'yan wa ala man yakunu al-waqf ne ake yin wakafin sa daga abubuwa kuma wa za a yi wakafin ibn hazm yace qala ibn hazm wal waqfu jaizun bil usul waqafi jaizi ne a cikin al-usul tushen abu min ad-duri na daga gidaje ad-dur jami'i ne na jamul jami'i an gane ko ad-daru ad-diyar ad-dur duk jami'i eh wato yana nufin gidaje wal arabina da gonaki bima fiha min al-girar da abin da yake cikin da da shi wal bina'i da kuma wato gini in kana fiha inda ginin a ciki wa fil arha'i wannan na ta duba kalmar na manta ne kalmar kuma na zo dan duba ta ban duba ba gaskiya ku ya bata layi da shi bai zuwa na faɗa wa fil masahib da kuma masahib wato ga sunan qur'ani kawai mutum ya bi kawo da ya ce wayannan duwa kafi ne wadda fatir da littattafai jiko da littattafai a samu wani ya sai littattafai masu yawa ya bayan ya ce wannan ya kamata a yi kamar yadda wani bawa Allah ya san da Dr. Sani ya buga wannan aurehul bayanin wasu suka rika siya ga akwai abin da ya sa ba ya zama available akwai wanda suka rika siya kusan dubunnai na cewa aka rika kaiwa garuruwa shi da aka kai kowace local government kowace jiha kai aka kai guda kaza ko guda ishirin ishirin ne akwai mutum ɗaya ko biyu kawai ya siya ya ce a rabawa wasu to kaga haka irin wannan ne tun na da ta'aba ɗin nan da ya fito a samu wani kawai ya hoppasa ya ce bari yanzu guda goma ashirin kawai ya rabawa ɗaliban ilimi irin zane shi ne sadaka jariya ba wakafi cikakke kenan malam to sai ya ce wa ya juta aizan fil abi ya kuma halatta har yau akan wato bayi wasilahi da makami wal kaidi da dawakai fi sabilillahi dan yaki saboda Allah kace ga sunan in jihadi faqat wayannan dan jihadi kawai zaka ce su dan jihadi kawai ga takobi na in ba ta jihadi ba kawai wanda ya dauka ga doki na nan in garba na baki ne kawai in za a jihadi wani ya rasa to a baki magada ba za su gaje shi ba wajen izin lil mar'ati an yaki ba alaman ahabba lil mar'i kai ya halatta ga mutum kai wa wanda kake so wakafi kun fahimta da kyau ku aw ala nafsi misali ya zo ya waka kun wannan gurin yace shi kansa yawa ko ya a mata ta da tarar iyali na da tarar ita ne yawa ko mahaifiya ta sun ma alaman sha'a sannan wanda ya ga dama duk wanda ka ko abokinka ka ga dama wani abokinka ya rasu za ka yi ba mata ya sahi kul mawqufu alaihi alwaqf yaushe ne wanda aka yi wa wato wakafi yake cancanta da wannan wakafin idza waqafa alwajibu ala muayyanin istahaqqa almawqufu alayhi idan wanda ya zai yi sadaka jariya ta wakafi ya zo ya wakafi wato akan wani mutum daban to istahaqqa almawqufu alayhi waqafa bi mujarrad tasrih tasrihi wannan wato wanda aka yi wakafin wannan abubuwan da aka bashi gaba ɗaya saboda wannan bayanin da aka yi na cewa kai aka danganawa to sarrahawa da aka yi ya halatta ya sarrafi da wannan abu ya halatta ya annal waqafa sababun lil qalil milki an waqafi waqidi domin waqafi dalili ne da yake nuna cewa mallakar da kake da ita da ko sai yanzu ta sauka da kanka ta koma kan wanda kai waqafi ba ka zo ka ba za ka dawo ka ce kuma ka fata ba an wuce gurin kuma sai ce ba waje ba an yanke ilal milku ilal mawqufi alayhi kan hibati wal bay wajibi ne an yanke ilal milku mallakar possession din ta taki zuwa ga ilal mawqufi alayhi ka dawo kan wanda aka yi wakafi kan hibati kamar kyauta ne idan ka zo ka ba mutum kyauta kuma ka ce ban abuna a sai dai tsarin uba ne kamar yadda muka wuce satin da ya shi da uban ya kwata kayan da yayi wa abin da ya ba wa ɗansa ba laifi bane da anna anta wa maluka li abika ko yawwa wal bai'i da kasuwanci kaga sharadin haka yi to babu da matsala a wannan kun ji dai in ka lura cewa wakafi sadaka jariya ce amma mai karfi ina ba ku misali saboda ina ba da wannan misalin Allah sadaka jariya tana da fadi kar mu tsuke tunanin mu guri daya tana da fadin gaske ni yanzu da yake ina ganin wato mutane da yawa da suke da wannan matsalolin yadda takarda da ta yi tsada akwai ɗaliban ilimi da ba sa iya siyan littafi ko suna da kwakwalwa kuma karantarwa suke wasu za a ga majalis ne da su sannan wasu kuma wato harkar da a wannan duk da su ake wuta kuma da karatun suke amfani amma mutum zai dai aro yana da kyau mutanenmu wanda yake da za alkhairi zai zana kajariya bayan yana ganin bohol gina masallaci makaranta to wa'annan masu nan domin na gaya muku bohol yana iya tsayawa kuma duk ran da ya tsaya zana kajariya ta tsaya domin ta zama wake ba ba jariya ba ba gudana ce tana gudana ne ruwan ya tsaya yana iya daga cikin abin da dai ni yanzu na sa shi a priority a sadaka jariya shine ilimi ilimi da karantarwa Allah saboda baya tsayawa duk wanda ka zo yanzu kai masa nadiyar karanta littafi ko mai baiti goma ne duk abin da ya je karantar da baka san iya inda karatun zai tsaya ba shi ma watakila a wanda suka zo a kowanne shi ma karantarwa yake to abin zai ta faɗi sai ga ya mamaye duniya yana da mahimmanci wannan sosai muna yawan gayawa waɗanda suke tambaya kan me ya kamata su yi na alheri wani za ka ya zo ya tambaye ka mahaifinsa ya girbe wa sadaka jariya sai ka nuna masa cewa banda kaza ma ba akwai kaza wannan shi ne algasbu to kaga kai malam da hikima yake bayan ya gama magana kyauta ya ba magana wakabi zai zo yake kuma yanzu magana za a kan fati ta'rifu algasbu aqdu haqqi al-ghayri bi ghayri haqqi shine wato ma'anarsa wato asalu haƙƙin gairi ka ɗau haƙƙin wani ba tare da haƙƙinsa ba zalunci kawai ka kwace saboda ka fi ƙarfinsa hukumu wa huwa zulmun ma da yake hukuncinsa zalunci ne wa zulmu zulumatun yau mai kiyama shi ko zalunci da fai ne ranar alkiyama قال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون Allah ya ce kada ku wato kada ku taɓa tsammanin ubangiji yana rasani ga abin da azzalami suke aikatawa an gane ko inna ma yu'akhiruhum li yawmin tashaqqu fihi al-absar Allah yana yi musu jinkiri ne kawai zuwa ga ranar da ido zai raina fata yawmin tashaqqu fihi al-absar ido zai raina fata mawadi aina mukuni ayi rubuti za su a firgice suna tuntiyar da kawo ga la yanzu ilayhim darbu idanun su baya ba ka iya tsufta ido ga tsabar razan ranar alkiyama wa abidatu wa abidatuhum hawa wato zukatan sun zama kufai suna ta wato makyarkata to sai Allah bada hujjin zargi yace wa qala ta'ala wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku rika cin dukiyoyin ku a tsakanin ku ta hanyar barna wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam fi khutbatil wada annabi ya faɗa a hajjin bankwana inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum da jininku jinan nakinku da dukiyoyinku da mutuncinku haramun ne wani ya ciwo wani ka hurmati yawmikum hadha kamar yadda wannan rana ta ku take da alfarma fi jarikum hada a wannan watan naku wanda wata ne watan zulhijja yana cikin ashhurul hurum ko fi baladikum hada a wannan garin naku wa ana bi hore yana zai Allah wa anhu qala qala nabi sallallahu alaihi wasallam la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min ba wani mazinaci da zai zo yana zina ya zanto lokacin da yake wannan zinar yana cikakken mumini a yayin da mutum yake zina zara imanin sai wala yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min ba wanda zai zo yana jin giya kuma a lokacin da yake jin giya ya zanto yana cikakken mumin wala ya tiriku hina ya tiriku wa huwa mumin haka nan jiwa barawo lokacin da yake ladar lare imanin sa aiki wala yantahi wa nuhbatan yarfa'u an-nasa ilayhi fiha awtarahu ba wannan sane ko mai kwace da zai zo ya sane ko kwatansa ya kwata abin da kamar waya kwatan waya hankalin mutane zai koma gurin haina yanke hibuwa wa huwa mu'min yayin da yake kwata wannan abu kuma yana mu'min dan kwace kaga mai kwace zai annabi ya faɗi shi gaban shi ba ba su kwatan waya da ire-iren wannan an fahimta ai gwara saboda shi a kwace bambancin kwace da sata shi mai sata fa karfi da kaje mai kwace kwace ya bara da naka da mai alari yake wata uyi to sai sai ya bara da naka ya tsora wata kila sai ya saba makani ba wannan dattin da aka kashe shekara ɗaya ko biyu bayan na wajen rijiyar zakin nan ai kun ga ba ba barazana ba sai da an kwace ran to shi za shi ma ya shiga hurmatul intiba'i bil maqsud haramtin amfani da abin da aka kwaki kayan kwaki wa yarumu ala al-gasib al-intifa'u bil maqsud haramun ne wanda ya kwace ya amfani da wannan abin da ya kwace wa yajibu alayhi raddu wajibi ne da ana abdullahi bin sa'id bin rabi an abi an jadi annahu sami'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya ja annabi yana cewa la ya'khudanna ahadukum mata'a akhihi kada ɗayanku ya karɓi kayan amfanin ɗan uwansa la'iban ya kwace masa la ya kuzanna da tauhidi aka kawo kada ɗayanku ya kwace wa abokinsa ko ɗan uwansa abin amfanin da la'iban wai da niyyar wasa wala za da ko gaske za ka ga wani misali zan bau medical ne yake amfani da shi medical na yi gilasinsa wanda aka yi bara wani waje zo ya cire kuma yi wasa yake ba ko ba ka bane to sai annabi ya hada yake ko wani kuma sanda da yake dogarawa ita ce madogararsa likitoci suka bai suka ce ya rika amfani da ita sai zo saboda suna wasa ya kwace duk ba a yi irin wannan annabi ya hana la'ibar wala jaddar ko da wasa ko da gaske wa man akala ata ata aqili fala yaruddaha duk wanda ya karɓi sandar ɗan uwansa ya nema ko da ta a sai ta ba ba ta dogarawa ba kar ta ɗaukan masa wani za ga wai wasa ji kwara to wani zai cire ma huda ko ko ya ɗauke takalmin kai kuri duk wayannan abubuwa yau kaji wani ma wani ya ɗau abinci zai ce wai a riƙe a rike hannun kaga wannan dangwali ya ta ta aide yawa ba yawa wa da abi hurairah qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man kana lahu mazlimat mazlamatun li akhihi min yadihi duk wanda ya san yana da wani zalunci da yawa dan uwansa na ko ya ci mutuncin sa auken ki ko wani abu fa ya tahallalu minhu yau annabi ya ce ne biya biyar sa ayi yanzu da ake magana kenan kasan ka ci mutuncin wani ka je kai ma aligege ka yi maka kaza kai kaza to ka nemi ya biyar tun a yanzu yau din ta yanzu ake nufi lokacin da ka ji hadisin da shi ake kabla Allah ya kora dinaru wala dirham duk da aje ranar da ba dinaru ba dirhami ba dala ba naira yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim wa in kana lahu amalun salihun da annabi ce idan mutum yana da kyawawan ayyuka kuwa ukhidha minhu bi qadri mazlamati mazlamati mazlamati idan ba ka da idan kana da ayyuka da kwarai tunda ba dinari ba dirhami ka zalin duwa da ka ci mutuncin sa kai makariya ka ce a kore shi da gurin aiki duk wasu abubuwan maluba kun yi sai Allah madaukakin sarki ya ce ku ɗebo a kyawawan ayyukansa ku ba wa wannan tunda bai da abin da zai yi sai aikin sa kawai sai a iya sai a bari wa in lam takun lahu hasanatun illa dan ya kare mu mutanen da yawa ayyukan sa na gari suka kare to kida min sai ati sahibi kai kuma duk ga masu bin sa ba ki sun to a jira ba gaba ba sai a rika ɗebo zunubin ai compensating da shi a loda ba su kaga ya rage musu nauyi ko to haka za a wataƙila dama wani saura da miri goma ya wuce aljanna amma ba ya tafi to sai aka kamo wannan kuma ba a yaƙi a ranar ba daga kafa duk yadda kuke da mutum kuwa eh babu wallahi fa humila alaihi aluda ba wa qila min sayyiati sahibihi fa humila alaihi aluda ba da zunubi man kutila jura malihi fa huwa shahid duk wanda aka kashe shi yayin da yaje dan kokarin kare dukiyarsa yayi shahada yan fagi suka zo garin kare dukiyar aka kashe shi yayi shahada wa yujudu lil insani diba'a diba'u an nafsi ya halatta ga mutum ya ba wa kansa kariya wa malihi da dukiyar sai za ka sada hu aka idan wani ya nufaci dukiyar ya zo zai cimma aw aqdi malihi ko kuma ya zo zai daukan ma dukiyarka ana bi hurairah kala da rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abu hurairah yace wani mutum ya zo gurin annabi alaihi salatu wasallam fa kana ya rasulullah sai ya ba ya Allah ara aita in ja rajulun yuridu aqda mali ba ni labari ya ba ki Allah idan mutum ya zo zai ɗau dukiya ta ba kala sai ya ce bala to a ɗihi ba laka annabi ya ce karka ba shi kun ji abin da ya ce ko karka ba shi dukiyar dukiyarka kala ya ce a ra'ayta in katala ni ya rasulullah idan ya yaƙe ni fa kala ya ce katilu kai ma ka yaƙe shi kada sai ce a ra'aita in ka sanani idan garin ya kasa muna faɗa ya kashe ni ba kada sai annabi ya ce ba an ta shahidu kai shahada kada yace a ra'aita in ka tantuhu ya rasulullah ba Allah ba ni na kashe shi ba kada annabi ya ce huwa billah shi kuma dan wuta ne kai wato anan ne za a ce ka ci banza shi ke da kawai shi ta bala Abdullahi wata rage faɗa cewa wai wai mutum ya zo ya yi AD ne zai na karfin zai kare mutum ya hauro ma gida ya ce kuma bayan ya karɓar ma kuɗi a gaban ka zai tare da iyalinka ya ce wallahi sai dai ka kake aikin mutum ce sai yawa gwara ya zauto wato bayan ran mutum haba mana gasbul arzi kaga ai kaga wani sai hadisi cewa man kutila duna mali fa huwa shahid wa man kutila duna nafsi fa huwa shahid wa man kutila duna irdihi fa huwa shahid dan kare mutuncin ka kaje aka ce ka kai shahada dan kare dukiyar ka aka ce ka kai shahada dan kare mutuncin ka aka ce ka kai shahada sai dai hawa hawa ne kowa da tsarin imanin in wani gaba zai iya ba ku ku bule mun da ku kyale ba ne ji yayi ba yana zo ci gaba da numfashi shi ne kawai yawa dakbul abdi to ga kwatan fili haba malam wai ka san wani da ake faɗa irin iyayen mu na da ba ko zamanin da ba wai wani bawa Allah da bai ji ba da rasuwa ba sunansa na manta da na gaya muku a cikin irin bayan Allah da aka yi wallahi saboda nagartarsa fili ne da shi kawai yana zagawa wata nan da yanzu da an ba ma wai an fara zunta ba an yarbi a filinsa yanzu yake cewa kawai kamar da wata sai gaya iyalinsa yake faɗa ƴaƴansa da manya babban mutum ne a garin nan sunan sa da manta bai ji ba da rasuwa ba sai kawai sai wani ɗan da ya je bibiya a cikin manyan ƴaƴansa ya ce ina ba zai yiwu wallahi bogi na bogi ƙarya da ya takardunsa ga komai yana da su da aka bincika kun san wai abu ɗaya ne ya sa ya ci a wani filin wai da aka bincika sai a ga kamfanin yanzu kamfani ya kai a gurin sai kun ga tunda aka ce kamfani babban guri ne wai sai ga a kamfanin akwai sarkin zai yana aiki a kamfanin sai ce kuɗa ne kan na tozar da sarki na wallahi saboda sarkin kawai ya haƙura ka ce ta fi ta arewa ce to ai da ba a wasirka na ya mulki kenan haka kaji ba duniya kenan za ka ci ganin misalai wato hukun muna da misalan mutane waɗanda suke rayuwa da mu wallahi irin rayuwar sahabbai suke yi wato fito da su ne visa yana da kyau ire-iren wayannan mutanen ba a ce ana rubuta tarihin mutanen da karayi da su yadda aka yi jero a lajin bala to idan ka zo ka rika kallon wanda kuka rayu don wanda an gama kala karanta tarihin ali da rabi zai ci bai Allah to kaga su ke da kai banda kai amma idan ya ga cewa wannan fa kakan suwa na ne ba to ashe abu ne mai yiwuwa ba yawwa an sai ibn zaid tsala sami ka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul na da annabi alaihi salatu wasallam yana cewa man zalama min al-ardi shay'an kun ji sai ibn zaid din nan za ku tuna shi annabi ya ce duk wanda ya zalunci gwargwadon kamu daya za a ɗori ƙahomin sa bai arabe za a nan naɗe masa ƙasa ƙasan nan duk sai guda bakwai a ɗora ba ranar alkiyama wai da annabi yake kun ga akwai masu zuwa da alamu ko akwai wanda za su zo da alamun kirki akwai na wanda a cikin wanda ba na kirki ba a wanda wanda za su ɗauko gidaje a kan sun yi satar fili an nan naɗo musu ƙasa wani kuma gida ya yi kwaci wani gona duk sai an gani ina ruwan Allah kwarai ba a yi ba da wancan ba ma ba ma zancen karfin ɗauka ake ba haka ba a tabbatar da shi zai a haka sai ya ɗauka dole a tabbatar da shi zai a haka sai da bin zai shi ne wanda yana cikin asharatul mubashiru na bil janna da sai na umar ya zama khalifa sai zo yake maka ji tsoron Allah ka sani Allah zai tambaye ka kaza kaza kaza sai na umar ya rika kuka kun ga yadda ake yi ko ba zuwa yi mafadanci ba sai ka sani mu amanar mu Allah ya baka wallahi bayan ya gaba sai tura aka kira shi ce na raka ka gwamna yace baya so yace wallahi sai kai yace ba zai yi ku dora ba a guri kuma ku kyale mu ba kun ga ba ba wani abu ba kafa ya kama ba yace wallahi sai kai sai na umar yana accounting yana bibiya yana inspection na abubuwansa wata rana yana zagawa kawai wata ran zai bai zai kira Abu Hurairah har sau biyu akan gwamnati kawai sai dai ku ji yazo ba sanarwa yanzu shugaban kasa zai zo Kano ba sai an kare gari ba to shi ba zai sanar ba sai dai kawai a gani ba za ku san zai zo ba wallahi sai dai ku gani kawai sai jira yana jira ya ta isa aka tara masa lakawa ba zuwa tsammani sai ne matsalolin ba ruwansa da gwamnati kace suna da matsaloli guda uku alkan da yi matsalar kace a kan gwamna ya ce a zuciya sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda yi istirjai saboda wanda ya amincewa wanda ya amincewa sai ce ne matsalolin suka ce matsalar mu ta farko ne akwai ranar da baya fitowa kwata-kwata ita ce matsala ta farko sannan matsala ta biyu kullum baya fitowa sai rana ta ɗaga sannan matsala ta uku wani lokacin zai zo kawai yana mumbari yana huduwa zai duba kaga bai da cikakkiyar lafiya kenan a kwanaki sau biyu da ji baya akwai lafiya ko yawwa sai na umar ya fito wannan matsalolin kowace matsala ce za ta iya za a cire mutum kowace a cikin sai sai na umar ya ce a kira shi aka zo da shi ya ce mutanen da sun yi kwamfulin a kanka har abubuwa uku sai ce ne ne sai aka ce na farko an ce kullum sai rana ta daga kake fitowa haka ne yake haka ne yau za ka ce yace dalili dalili na ko shi ne yace kullum yace ni nake yi wa iyali nake iyalai na ƴaƴana ni nake musu gurasa ni dani da zai abin da za a yi haɗi da shi ni nake gurasa sannan su ci in ji gwamna sai na umar ya ce to wannan kundi mutane su ji sun dauka domin za ka fito a wata rana a sati sai ce musu wannan kayan da jiki na kun ganki aka ce ya ce su kadai na shirin ya ce a ranar da ke a ranar zanin iyali na in wanke kuma kun san kayan su ina irin ba zani ba ko kun yi muna yara da aka yi mana wani wani kayan makaranta kaki ne kamar tambol haka wajen hakan kana da kula wando to shi za a yi ma a yi maganin ka kawai shi za a yi za a ga kauri ne jiki irin wannan suke ka wannan kan janya gidan Allah wani ba ba zai kwana bai buje ba to saboda haka shi irin su ne da shi ko barku me me me me me me abin nan da yawa auduga yi shi za su yi amfani da shi sai ce sai na janya ya bushe na iyali na nake a sannan nan ba suka ce mun yadda na uku ba duk sai kana zuwa wani lokacin yadda yi gaskiya ne me ya za ka yi a gabansa kafin ya musulunta wani bawan Allah aka kamo shi lokacin ba su musulunta ba aka rike rike namansa ana cire rike shi aka rike a haka tun da ransa tun yana magana sai da ya juyo ya rena yace idan ya tuna wannan abin sai ga kamar Allah ba zai gafarta masa ba sai na umar ya ajiye zuciya ya Allah na gode ba da ka kubutar da bawa Allah shi ne ga irin zai to shi ne yake cewa man zalama min al-ardi dan ke an tuyi qawmin sabai arabi shi ne kuma bawa Allah da wata ta taba kilemi makociyar gonarsa tace wai ya kara mata wai ya shigo gonarta yace ni yarka kuka yace ni da naji annabi ya ce man zalama min al-ardi shay'an tuyi qawmin sabai arabi ya yi mata bakar addu'a ai ko bata kai labari ba yace ya ubangiji idan ƙarya ta yi min Allah ka nuna al'umma cewa ƙarya ne kuma ka sa wannan rijiyar gurin ai da rijiya a jinin da zama sanadiyar Allah baka cewa ba ta ce saboda yana cikin wato wanda Allah ya ci amsa addu'a eh ta dawo bata ankara ba da dare ta fada rijiyar gurin shi sa akwai Allah yana da wato inna min ibadillahi man law aqsama ala allahi la abara Allah yana da sirra a bayan sa a mutanen da kake zaune da su abokanka baka san kowa bai wanda Allah ya ba akwai wanda ya daga mu yace Allah yi maka la zai ce to ka kyale bayan Allah kawai an ce mun sauraron ji kutun da wa an sari mana bi kala kala nabi sallallahu alaihi wasallam man akada min al-ardi shay'an duk wanda yake hurumin kasa ko ya yi ji wani taku na ƙasa da gairi haƙƙi ba tare da ake sa ba ko tifa bi yau malki ya baki ila ta ba'ila arabi za a saka sata da ki yi ta tafiya har zuwa kasan bakwai can kasan da Allah wake Allah ya kiyaye wa man kasaba abdan fa garasaha aw bana fiha duk wanda ya wato garar da saba arzan ya kwaci wata gona fa garasaha daidai duka aw bana fiha ko kuma ya kwaci gona ya gini ulzima bi kalli garasi za a dora ba sai ya cire duk abu da ya shuka din nan gaba ɗaya cire wa hadin bila idan gini ne kuma sai a ce ya zo rusa kuma ya kwaji gaba ɗaya ginin ka gizo kun ji musulun da kawai amma kaga a boko yanzu inda ya je linta ko a kotu in ban manta ba ka ne ko labai inda ya je linta to sai a koma wani sai a koma wani turanci kuma in ka bari ya je linta to a al'amari ya canja yudini wa likawli jalla da jalla laysa li irqi zalimin haqqun wa ne mutum hadisi ila dan hadda annabi yace gumin azzalimi ba shi da wani haƙƙi da rajiya ai kaga annabi cewa adul ajira ajrahu qabl an tajifa araquhu wa alimu wa huwa fi amalihi ko to so da haka banda gumin azzalimi mutum ne kaje ka tarar irin masu sace akwai wanda wai sai da ya gama gonarsa ba ya je wallahi lokacin girbi ya zai daren gaba ɗi an zaɓi duka. To misali irin wannan sai ka je ka tarar sun gaba haɗawa tsaf sun yi aiki tsaf ko sun yi ba za a ba su ba. Sun har haɗa to a haka ne ma kama su raya hukuntar. Wa in kana zara'a in ba yayi shuka a kaza na fakata huwa zar'u lil mali. Wane mutum? idan ku ya riga ya yi shuka sai ya ɗau amfanin nasa wa zar'u lil mali amma fa shukar ku sani cewa ta lil maliki ta waye ta ta wanda ya mallaki gonar eh eh me ka fahimta a kada nafaka ta wuji ne abin da biyan kake zai zo ɗauka ai an nafaka ba wai sai abin da ka ciyar ba na ja gaya muku wannan ya ayyuhal ladina amanu anfiqu ana nufin tsawayiya kun fahimta da kyau ko eh abin nufi a kada nafaka ta hu zai fa idin kawai misali nawa ya biya na irin iri ka ga irin naira dubu daya to ya dubu daya za a baka amma shuka ta mai gonaki yayi wahalar banza na gane da kake so ka faɗa shi ne abin ya fito cewa nawa ka kashe naira goma to ga goma ka amma wannan shukar sai dai ni ne gonar na cewa na san shinkafa amma fili na ne ni ma da kaban mun fili na ka sani me zan shuka ba a gurin yawwa an rafi bi da kadija annan nabi sallallahu alaihi wasallam kada man zara fi ardi qaumi bi ghairi idni duk wanda ya shuka a gonar wasu mutane ba da izinin su ba kun ji falaysa lahu min az-zari shay'un kaji ya ƙara fitowa nan ba shi da komai a wannan shukar wala hu na baqatuhu shi ma ko wannan an dan ji to sai ne kawai za a ce lokaci ka kaje irin lokaci a amma waye ta ka kare irin wannan ne yanzu ka kama gidan haya sai kai ta tunda ko window ka sa window ko ba haka bane gidanka ne ko kun yi jaradi da shi cewa za ka yi to irin wannan ne idan a cikin takarda wasu suna fitarwa cewa matsayi ke za ka kwashi in bi kudin wuta kai za ka yi an riga an yi su bai bayan an fita ita shari'a ba ta so la zarara wa la ce ba ta so a cuce ka ba ta so ka cutar Allah ya dace da mu ya ce mai ruwa sai mu dora akai shirfa shi kuma haɗaka ta gurin guri na haya na gado ko na wani siyayya ko abin da ya kamata wallahu a'lam na'am ɗauka ko kwace ɗauka kawai sata yi laifin iyayen da ne suka bar kuma sannan ka za a tarbiyyanta za a hukunta ko a nuna musu wani abin ba daidai ba ne shi ne kawai amma in kana so ka yi magana alƙalari ai su ba alƙalari a kansu idan sun suka dora su akai ba amma ba su dora su akai ba wala ta zira wa zira da mujra ukra yawa ka fahimta da akwai wanda ai na taba ba ku misalin bawa Allah da yanzu da yazo da yazo mutuwa za a yanke ba hukunci ai da yazo yana ta kuka yake abu ɗaya yake so wanda ta zo yake so yake aka babarsa sai da ta zo yana kuka sai yi mata dabara kamar so yake yi yana so ta zo ne za su yi a tsohon kwana zai hoji ɗinta tana zuwa ɗaya hoji ɗinta sai kamar zai sumbace ta zaro harshen ta sai gaɗa harshen da ya gaɗa sai da ya fata shi jini ya rika tsatsuwa ya haka yake wannan harshen na shi ya ce ba da mafi ba domin tun yana ɗauko abu kankani ta karɓa ta ce Allah ya taimake ka har sai da ya zama ɗan fashi ita ta dora gafi kaga wannan ai tana da zunubi ko ba ta da shi yawa an zo kake ke yi wannan bayanin ya kama hancin da ka a sai da ya fasa shi yace da ta rika hana da yace da ko ban hannu ba dan san ba daidai bane amma idan ya je yau ita za ta kuma tura shi har sai da ya kai matakin da ya koma fashi kuma dubin sa ta cika kuma dan baki kowa ya san yana cika yawa Allah ya dace da Na'am. Eh, shi jinin mutum da ya zo yanzu garin satar ma abu ya guri ya sha wahala. Ba ta ji kama shi ba sai a ɗaya gurga a kafa. An fahimta da kyau ko? To shi ne ba wani misali daga can bayan an kwace babur ɗin. To kuma ya tafi kilomita goma sha biyar a ce to yanzu ya za a iya koma. inda ya zo sai a ce wallahi zai koma kaba ba shi da wani haƙƙi shi ne da yake wannan gumin da ya zuwa na banza ne eh duk abin da duk wata wahala da ya ja wajen kokarin ya raba ka da abinka to shi ya dawo kan ba ne mutum da sura eh gaskiya babban malami na yayi wani rubutu har na karanta shi kwanakin baya a bidiyo wannan gaba ko fahimta da yau wanda yayi bayani dogo professor Abar Murtala yayi bayani dogo a kai na karanta shi a audio cewa bayanan da yayi ne shi asali ai ka akwai kasashen da kamar na ji ko America ai zai da doka akan cewa duwan da kuma kaba su wannan matsalar kidnapping ai ta karfi sai karfi sosai a wasu jihohi a America amma sai suka yi doka cewa duk wanda zai kuma ba da ransom to shi za a hukunta to da malam Ahmad Murtala ya zo bayani sai bayanin cewa dokar tana nan cewa da awon wannan zai wata kawa ba za ta awonu yace amma fa akwai da zai zama ma larura yace kamar iyaye yace a matsalar iyaye ce larura ce yace idan da an yadda da za a iya bi a karɓo su ba tare da an ba su wajen tara taimake su yace sai a biye amma an babu yace in ma ranka ake bukata ɗin su rayu sai ka bayar haka yake kuma fata wanda da yi gaskiya na buga mutuwa da ita yace idan ma ranka ake bukata idan babu shi ma ya da kare ba yadda za a yi yanzu kai ba za ka so domin ai ka ga iyaye suna da wata ɗabi'a da in su ne za su yadda su mutu ka rayu to me yasa ba za ka yi abin da za ka mutu zuwa su rayu ba kun fahimta da kyau ko aka mai talibi ya ce amalat na bi wa daniha wa an ga'adna wa gatalat bi yadiha annal ada bi yadiha annal ala wa analatna ihsana inda yake gurjira a ƙarshen kalmar da yake walau khuyira baina hayatina wa mawtiha la talabat hayatina wa haka da waliduna ya fa'alu in za a ba wa uwa zaɓi tsakanin ta rayu ta mutu mu rayu za ta ce ta yadda ta mutu mu rayu haka iyayen mutu to a kan me kai ba za ka yi ba da komai na ka su dawo ka ci gaba da ganin su a kan me ita wannan dukiya ba duniya ka same ta ba iyayen nan ba sun ta ba za su dawo dukiya ko za a iya samu wata da ko wanda ake gaya mun ba ni ji mun je masa wata gaisuwa mahaifiyar su ko mahaifin su ne ya rasu a nan waje dan makwarari wanda muka yi raka yake cewa wannan ba Allah da kuke gani kwanaki fashin miliyan 80 akai ba wallahi alazim miliyan 80 kuma gashi ya da yanzu yana da wanda ta fita kamarin din yawa kaga kudi ana iya wani shi amma da uwa ce ko uba ba za su dawo sai dai kaji ana rahimahumullah Allah ya jikan su daga bara ko ba haka wani to wannan shi Allah ya dace da mu Allah ya kiyaye mu kuma Allah ya kare mana imanin mu da mutunci muna roƙon Allah da sunan da kyawawa rubun sa madaukaka wanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na da kai Allah ka biya mu masu taimakawa addinin musulunci na fili da na goyi Allah ka agaza mu muna da kwala da sunayen da kyawawa da rubun sa madaukaka Allah madaukakin sarki waɗanda suka yi mana suka yi mana wasiya da addu'o'i na neman aiki da jaraba Allah ka agaza mu ya ubangiji dan sunayen ka kyawawa da rubun sa madaukaka ka kalma Allah ka zauna da ita lafiya masu neman da matsala da tashi hankali Allah ka magance mana muna da Allah da sunayen da jawawa da kofin da wadda waɗanda suka sa aure a gaba da da aure su kuwa gaba Allah ka shiga lamarin malaman mu da iyayen mu Allah ka jikan su da gafara اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Thank you.